ya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam wanda ya dace wa shiddan watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan zai zamanto mana zama na uku a cikin karatun littafin fadlul islam karkashin sharhi na ilamul anami bi sharhi kitabi fadlil islam za mu tashi inda mali yake cewa wa fi sahihi an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا malin cewa fi sahihi ya zo a cikin as-sahih idan ka ce as-sahih ana nihin sahihul bukhari manzalla sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin abdullahi dan umar allah ƙara yarda a gare su manzalla sallallahu alaihi wa sallam yake cewa masalukum wa masalu ahli kitabaini misalin ku al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan da misalin mutane ma'abuta littafi guda biyu su ne al-yahudu wa nasara gina annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam nan zai buga mana misali game da al'umma shi sannan kuma da ahlul kitabi al-yahudu wa nasara mazala ce misalin ku da su ka masali rajulin sta'jara ujara kamar misali mutumin ne da ya ɗauki ma'aikata ya ɗauki waɗanda za su mushi aiki a wannan riwaya ya zo a matsayin ujara a wata nuska kuma ya zo a matsayin aɓa kina ala'ayi kamar wanda ya ɗauki hayan ma'aikata ne sannan kuma zai ba su wani sakamako a dalilin aikin da za su aikata wannan hadisi a karan farko kafin mu zo zuwa ga abin da malam zai ambata a gaba wanda shine karashin hadisin hadisi ne wanda yana mana magana akan abin da ya shahi falala ta addinin musulunci sannan kuma da ma'abuta musuluncin a karan kansu mazalla ke bada misalin cewa kamar al'ummar shi da kuma wasu mutanen da ba su ba al-yahudu wan nasara sannan kuma wannan yana mana nuni akan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama a cikin karantarwar shi yana buga misali wasu lokuta kamar yadda laraba suke cewa bil misali yattadihul maqal da buga misali ne magana take hutowa hili a gane ta ɓaro-ɓaro to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anan yana buga mana misali game da al'umman nan da al'ummar da ya zamanto sun riga mu sai mazalla ce kamar wanda ya ɗauki ma'aikata za su mushi aiki to wannan aiki da za a yi faƙala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma mutumin da ya ɗauki ma'aikatan nan sai ke cewa man ya amalu li min gudwata ila nisfin nahari ala ƙarari ya ce wa zai wani aiki min guduwa idan ka ce kalma ta guduwa yana nihin min awwalin nahari ila zuhuri daga hudowar rana zuwa azahar wanda shi ke ɗaukan ma'anar guduwa kenan min guduwa ila nisfin nahari har zuwa tsakiyar rana kenan zuwa lokacin azahar ya ce wa zai mun aiki a tsakankanin wannan lokacin ala ƙararitin akan wasu ƙira'i wasu dinari kalma ta ƙarari juzu'un min ajza'id dinar wani yanki ne daga cikin yankin dinari shi shi da suna ƙira ko kuma ka kira shi da suna ƙarari yanzu da aka bada tallan wa zai yi aiki daga sahiya zuwa azhar fa'amilatil yahudu sai yahudawa sai suka aiki suka ce a su sun doka za su yi wannan aikin daga sahiya zuwa lokacin azhar mun ji kaso ɗaya ko kenan ma'aikata ne aka ɗauka za su yi aiki yanzu ma'aikatan farko za su fara daga sahiya zuwa tsakiyar rana sun maƙala sannan kuma wannan mai wanda ake ma aikin sai yake cewa man ya'malu li min nisfin nahari ila salati al-asr wa zai yi aiki daga tsakiyar rana kenan daga azhar har zuwa la'asar ala qira'in akan qira'i abinda za a bashi sakamako a matsayin aikin da yi fa'amilatin nasara sai waɗanda suke addinin nasaranci sai suka ce mu za mu aikata aikin nan daga azafar zuwa la'asar sai suka aikin su ma sun maƙala sannan aka sake cewa man ya'malu min salati la'asri ila an taghiba shamsu ala qiratain waye zai yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana shi kuma za a ba shi ƙiraɗi guda biyu kaga na fari min guduwa ila nisfin nahari ala ƙiraɗin sannan min nisfin nahari ila salatil asiri ala ƙiraɗin amma sai aka ce min salatil asiri ila an taghiba shamsu ala ƙiraɗin su kuma za ba su ƙiraɗi guda biyu yahudawa sun yi nasarawa sun yi mazala ke cewa fa'antum hum ku al'ummata ku ne waɗannan mutanen da za ku yi aiki daga la'asar zuwa faɗuwar rana kuma za a ba ku ƙiraɗi guda biyu amma ga ta sun yi tun daga sahiya har zuwa azahar ƙiraɗi ɗaya nasarawa tun daga azahar har la'asar ƙiraɗi ɗaya amma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga la'asar zuwa faduwar rana kira'i biyu faghadibatil yahudu wan nasara yahudawa da nasarawa sai suka fusata suka ji ba su ji daɗi ba amma ana an suwa ake nihi al yahudu wan nasara waɗanda ba su yi imani da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa qalu suke cewa malana aksara amalan wa aqalla ajran suka ce me yasa mu muke aiki da yawa amma ko muke da karancin kudin aiki ko kuma abin da ladan aiki mun yi aiki da yawa tun daga sahi har azhar daga azhar zuwa al'asar amma duka an ba mu kiradi ɗaya ɗaya sai amma kuma ga wasu mutane sun zo daga la'asar zuwa magariba an ba su kiradi biyu dan ni akan haƙƙin Allah ba wannan tambayar la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun قال سيكي تيوى هل نقصتكم من حقكم شيئا شن نارجي مكو دقى حقكم وان أبو قالوا لا سيكي آه aikin da kuka yi an biya ku ko ba biya ku ba an biya su misali yanzu kai ne zaka ɗauki ma'aikata mutum guda uku su maka aiki a yi jinga a yi komi wannan aikin gowa in aka tashi daga aiki za a bashi jika biyar wani aka bashi jika biyar wani aka bashi jika biyar ɗaya sai ka ɗauka ka bashi jika goma to su ina ruwansu ba ruwansu ganin daman ka ne to haka ganin daman ubangiji ne fadlullahi ne yutihi man yasha Allah ya sanya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ƙarar shaji sai ke cewa qala zalika fadli utihi man asha Allah ya ce haka al'amarin yake falalata ce nike bayar da ita ga wanda na so daga cikin bayina to wannan hadisi akwai maganganun malamai da yawa akan shi a bangaren da ya shafi sharhin shi magana gaba ta farko fa ghadibatul yahudu wan nasara to wannan hushin yaushe ne suka yi shi malamai suka ce zai iya ihtimalin abubuwa guda biyu suka ce yahtamilu anna zalika mazkuran indahum fil kutubi sabiqa فهم علموا أن هذه الأمة تعمل أقل منهم وتنال أجرا أكثر yana yiwa an rubuta a cikin littafansu suka gabata cewa akwai wata al'umma ta ƙarshen zamani da za ta zo aikin da za ta yi ba bai kai yawan aikin da kuka yi ba amma kuma za su hi ku samun lada kaga ma'anar littafin ya hutu ko ya hutu ba ya hutu fadlul islam falalar musulunci wannan bangare na farko kenan ko kuma ya zamanto anna hadha yazharu lahum yawm alqiyama ko ya zamanto sai gobe kiyama an sai Allah sai ya bayyana musu cewa fa a alyahudu da annasara duk da aikin da kuka yi da yawa amma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi ku samun lada ya ce wa inna ma abbara bil madi amma in ka duba ta'abirin da yake cikin hadisin an nuna al'amarin kamar an yi shi an ƙare ne ai kamar labari ne ake badawa to irin wannan yana zawwa akan labarin da ake da tabbas in tabbato shi zai faru kamar Allah ce ata amrullahi fala tasta'jilu al'amarin Allah ya zo kiyama ta zo kiyamar a ba ta zo ba amma saboda tabbas za ta zo shi yasa aka kawo ta a matsayin mi a ta amrul lahi ta ma zo ta kare saboda gaskatun za ta zo to la'alla an ba su wannan labari wanda gobe kiyama ne haka in zai bayyana a gare su li'anna wuqu'a hadha shay mutahaqqiqun saboda afkuwar haka in wani abu ne wanda yake tabbas zai faru sannan gaba ta abin da ya shahi zalika fadli Allah ya ce wannan falala ta ce utihi man asha'u nike bayar da ita ga wanda na ga dama la hajar ala Allah azza wa jalla ba mai samun Allah iyaka ko dan mi akai kaza ko dan mi wane ba wane ba babu wannan wa huwa la yazlimu ahada ubangiji baya zalimtar kowa wallahu hakamun adalun yujazi ala al-amali wa yazid ubangiji subhanahu wataala shine yake sakamako akan aiki kuma sai ya ƙara maka yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allah sai ƙara maka man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wa zai ba Allah ramce ramce na gari Allah sai ya limka shi limkin balimki ba mai yin wannan sai Allah wannan karamci ne na ubangiji subhanahu wataala to anan kuma wa ziyadatu fadlun minhu subhanahu yasa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba su da yawa wannan falala ce ta Allah mai girma da buwaya kamar yadda yahuda suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ce tambayan tambayan su ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un suka ce me yasa ba wani ba me yasa ba wani ba me yasa ba wani ba Allah ce tambaye su wai su ahum yaqsimuna rahmat rabbika su ne suke kasa suke kasa fi rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ce a nahnu qasamna bainahum ma'ikatan Allah ce mu su Allah mu ne muka raba abinda za su rayu akai kaga wani ya samu abin har kaman ya mushi yawa wani kuma da kyar zai samu wannan sunnar Allah ce a makasa da haka wanda aka ba ma da wanda bai samu ba da wanda ya samu tsakatsakiya duka falala ce da ni'ima ta ubangiji subhanahu wataala kuma kowa Allah jarraba shi ne yake da haka az-ziyadatu fadlun minhu subhanahu wataala saboda inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ubangiji baya zalunci yace inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman yace fala tazalamu Allah ce na haramta zalunci a kaina kuma na sanya zalunci ne haramun ne ku bayina a tsakaninku kar da wani ya zalunci ubangiji subhanahu wataala ya haramta zalunci Allah baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zaluntar kowa amma wa in wa in taku hasanatan in ku aikin alheri ka aikata yudha'ifuha Allah sai ya limka wannan aikin limkin balimki wa yukti min ladunhu ajran azima ya baka daga gare shi lada gwaggwaba sakamako gwaggwaba wanda shine gidan aljanna ka aikata alheri daya a baka goma daga goma a maida shi 700 daga 700 kuma wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah yace Allah yana limka ga wanda ya ga dama Allah mai yalwa ne masani ne wa ya kamata a ƙara ma wani ya buƙatar a ƙara mushi wani a ƙara ne wani a ƙara mushi wannan falala ce ta addinin musulunci da haka wallahi duk mutumin da ya wayi gari a matsayin cewa musulmi ne shi to wannan mutumin ya jefa ya taɓi yamma Allah subhanahu wataala godiya godiya mara iyaka kar ka gajiya akan yi wa Allah godiya kuma da roƙon Allah akan ya tabbatar da kai akan abin da yake addinin ne da haka wannan falala ce ta ubangiji subhanahu wataala akan wannan al'umma wala i'tirada alayhi fi tafdilihi laha ala ghayriha min al-umami wa huwa subhanahu a'lamu bima waqi'i fadlihi wa huwa a'lamu bi khalqihi wa man yastahiqqu al-fadla fal jazaa'u 'ala al-'amali 'adalun kuma kari akan kuma falala ce da haka Allah ya kara wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasu wanda ba su ba haka wannan hadisi shi ya bayyana ko kuma wannan gaba a karan kanta ta bayyana mana falala na musulunci kamar haka cewa ma'abuta musulunci khussu bi ziyadatil ajri ala ghairihim min al umam an keɓance su da samun ƙarin lada akan wani wanda ba su ba akan sauran al'ummomi gabaki ɗaya kaga za mu yi aiki daga la'asar zuwa magaruba amma kuma mu ne za mu samu ƙira'i guda biyu wasu sun yi daga sahiya zuwa azahar ƙira'i ɗaya wasu sun yi daga azahar zuwa la'asar ƙira'i ɗaya mu kuma za mu zo mu samu ƙira'i guda biyu farala ce ta ubangiji subhanahu wata'ala a kanmu sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa bi annal amal alladhi yaqa'u fi shari'ati al-islam yaqbulu 'ala al-amal alladhi yaqa' fi shara'i sabiqa aikin da za ka aikata a cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama falalan shi da romon shi daban yake akan wata al'ummar da ba ita ba idan misali a lokacin annabi Musa wani mutum ya bada sadakan kaza ya samu lada adadi kaza to in wani a cikin wannan al'ummar ya bada shi sai ya samu limkin balinta abin da wancan ya samu wannan falala ce ta addinin musulunci muna ma Allah subhanahu wataala godiya akan haka malike cewa wafihi wafihi aidan a cikin shi kuma me yake nihi da haka wafihi to nan wafihi baya kuma zuwa ga sahihul bukhari nan wafihi ai wafi sahih muslim wannan damirin kuma na ha'ul innan ya'udu ala sahih yana kuma zuwa ga yazo kuma a hadisi ingantacce kenan ka ce wa fihi ya zo a hadisi ingantacce wani shi kuma iya cikin sahih muslim aiban kuma da wani lafazi na daban wanda wannan lafazi ne wanda wancan abu huraira wannan kuma a huzaifa ibn al-yaman sannan da abu huraira da wasu daga cikin sahabbai qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalla allah an al-jumu'ah man kana qablana fa kana lil yahudi yawm as-sabt abu huraira Allah kare ra'a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace adallallahu anil jumu'a Allah ya batar game da abin da ya shahi cankar ranar juma'a man kana qablana waɗanda suka gabace mu na al'ummomi gabaki daya da haka jinkiri ba kowane lokaci ke zama towa asara ba kaga mu jinkirin da muka yi sai zama to me alheri ne a gare mu mu ne na ƙarshe amma kuma Allah ya mana falalan da ba a ma al'ummomi da suka gabace mu ba أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا مذلتي فكان لليهود يوم السبت يهودا وسنا درانا أسبر سوسن كمي رانا أسبر رانا سبت yake cewa wa wa kana lin nasara yawmul ahad su kuma nasarawa ko kace kristoti su kuma suna da ranar lahadi faja Allahu bina sai Allah ya zo da mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fahadana Allah liyawmil jumu'a sai Allah ya shiryar da mu ya nuna mana ranar juma'a faja'ala al-jumu'a was-sabt wal-ahad sai zamanto wannan ranar ta juma'a kaga ita take gaba sai an yi juma'a za a zo ayi ayi asabar sai an yi asabar za a zo ayi ayi lahadi ashe mu ne jagora waɗannan al'ummomin taba'an lana bin mu ne suke kamar yadda Allah ya nuna mana ranar juma'a to haka su ma suke bin mu shine manzo Allah kita wa kazalika kamar haka abin yake hum su waɗannan al-yahudu wan nasara da masu ran subdun da masu ran rahadin taba'ul lana suna biyan mu ne yawmal qiyama a gobe qiyama manzo Allah ce nahnu al-akhiruna mu ne na ƙarshe min ahli dunya a duniya amma wal awwaluna yawmal qiyama a gobe qiyama ko mu ne na farko alhamdulillah wannan duka yana maka nuni akan mi daraja ta musulunci da ƙimar da musulunci yake da wannan hadisi abu na farko da za a tattauna a kai shi ne an Allah azza wa jalla ibtalal umama min qablina fi yawmin yattakhidunahu idan Allah ya jarrabi al'ummomin da suka gabace mu game da wace rana za su ɗauka a matsayin ranar sallar su na sati tunda kaga juma'a ai sallah ce sallah ce ta sati to su al'ummomin da suka gabace mu sai zamanto wannan samun wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya makabtar da su game da ganinta fashtama'at al-yahudu wa ajma'at ala anna zalika al-yawm huwa yawm as-sabt yahuda suka ce shine ranar subdu me yasa wa qalu li anna al-yawm li annahu al-yawm alladhi istaraha Allah fihi qabbahahu Allah suka ce wai ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya huta bayan halittar sammai da ƙasai malin ta ƙabbahumullahu Allah la'ance su akan wannan maganar tasu wasu suka ce ba da an ta'iba min halƙi samawati wal ardi bayan ya gaji wajen halittar sammai da ƙasai fakana bidayatal halƙi yawmul ahad wa nihayatuhu yawmul jumu'a sun yi wannan magana Allah yake cewa a'a ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يتي وما مسنا من لغو Allah ce mu ne muka halitti sammai da kasai a cikin kwanaki guda shida Allah ce ku sani ba ma masana min lugub babu wani abin da ya same mu na gajiya lugub shine at-ta'ab wan nasab a ce mutun yayi aiki ya gaji a babu wannan subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wannan su kaga sun zaɓi ranar asabar kuma mi'yar inda suka ɗauka suka zaɓan kamar ma'aunin da suka zaɓan ma tun daga suka suka buga ge kuma ya zamanto sun jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta na ƙasa ubangiji baya gajiya wajtama'at an-nasara ala anna 'idahum yawm al-ahad nasara suka ce a mu kuma mun ɗauki ranar lahadi me yasa wa qalu suka ce li annahu huwa al-yawm alladhi ibtada Allahu fihi al-khalq suka ce ai ranar lahadi Allah ya fara halitta to su sun buga gehi da asabar din da ranar lahadin duka abu ne wanda yake a gehi kai wannan zai baka mamakin an aka kira shi da suna kasashen da suka ma kasashen Afirka mulkin mallaka daga cikin awwal suka rubuta na cewa abin da ya kawo karshen mulkin mallaka akwai musahamatul islam wal masihiyya akwai gudunmuwar addinin musulunci akwai kuma gudunmuwar addinin kristanci suka ce alhali shi addini na kiristanci a karan kashi wa kashi cikin afirka sun so kawo shi da aka kaga kenan inda a ce suna bin ta'alim din addinin kiristancin dama ba sa su ma mutane mulkin mallaka ba kenan magana da suke magana can take rushasshiya kuma ga tsarin hutu na sati asabar lahadi asabar lahadi ashe sun ɗauke shi a matsayin ne rana ce ta idin su da haka su suka ɗauki sungu su kuma suka ɗauki ranar lahadi mala ya ce amma hazihil umma فإن الله عز وجل هو الذي اختار لها يوم الجمعة أما ون الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إتتي الأمة ألا نيزا بمتا رانا ود تكي تجمعة to kaga wannan dace ne na ubangiji subhanahu wataala akan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan rana ta juma'a ga irin falalan da take da kadan daga cikin su rana ce wadda a cikinta ubangiji subhanahu wataala ya halicci annabi adam alaihi salatu wasalam a ranar juma'a Allah ya sa shi gidan aljanna a lokacin da Allah zai sabko shi gidan duniya ranar juma'a ce sannan a ranar juma'a ubangiji subhanahu wataala ya amshi rayuwar annabi adam alaihi salatu wasalam ranar juma'a daga cikin falalan da take da akwai wata sa'a manzala ke cewa la yuwafiquha abdun mu'minun yad'u Allah babu wani mutum mai imani da zai dace da wannan lokaci iya roƙon Allah face sai Allah ya amsa mishi addu'a sa'a ce lokaci ne kayyadadde takaitacce wasu malamai suka ce a iya nan bayan sallar asubahi wasu suka ce a lokacin da liman ya zo ya hau saman mimbari ya zauna kahin a fara khutba wasu suka ce a lokacin da aka kare khutba kan a tada iqama maganganu daban-daban magan da ta fi ƙarfi shine sa'an nan tana nan tsakanin bayan daga la'asar zuwa faɗuwar rana duk wanda ya neme ta a wannan lokacin da izinin Allah zai same ta in ka ɗaga hannu a wannan lokacin kai kai kukanka zuwa ga Allah Allah ka yaye mini kaza Allah ka taimake ni da kaza Allah ka taimake ni da kaza ubangiji zai saurare ka la yuwafiquha abdun yas'alu Allah rabba yas'alu Allah illa a'tahu Allah duk mutumin da ya roki Allah a wannan lokacin Allah sai ya bashi sannan ranar juma'a rana ce wadda kiyama a ran nan za ta tsaya shi yasa mazalla ke cewa duk halittun Allah suna cikin firgici idan aka ce maka yau sahiya ce ta juma'a in banda aljinnu wal ins banda dan adam banda aljani su ko aka wani Allah a lokacin ma ya shiga cikin wata rigima yana cikin wani aiki na sako gadan gadan alhali kuma la'alla zai iya kasancewa rana ce ta kiyama Allah kiyaye wanda kuma duk abin da aka busa a kai kana yi to a kanshi za ka tashi gobe kiyama a kanshi za ka tashi abin da ka aikata na shi a kanshi za ka tashi shi yasa bawa ya yi kokari matuƙa ya ga cewa ayyukan shi ayyuka ce kyawawa imma ya zamanto gwagwarmaya ce ta neman lahira ko kuma ya zamanto gwagwarmaya ce ta abin da ya shahi rayuwa wanda kuma dai addinin ne duka ake fama amma ana kokari ne ya za a bauta wa Allah subhanahu wataala to akan wannan idan ka amshi ranka baka da wani matsala ko ta damuwa ranar juma'a rana ce wadda take da kimar da duk mutumin da ya zo masallacin juma'a Allah ya ajiye wasu mala'iku na musamman suna rubuta sunayen mutane al'awwalu fal'awwal wa ya zo da fari wani dan wani za a kai wannan listin wajen ubangiji subhanahu wataala waye na fari a ce wani ne waye na biyu wani ne waye na uku wani ne nawa kake bukata dan ka je masallacin juma'a da kai sabko ka tahi da wuri tun kafin lokacin da liman zai zo ya da kyau mutum ya zamanto ya ba kai shi wannan tsari abu da wanda yake da falala mai girma a lokacin da liman ya hau mimbari daga ya hau mimbari sai wannan mala'ikun su naɗe takardunsu na rubutu sai su zauna son su saurari hudu ba to ina wanda suke zama bayan an fara hudu ba babu su babu su sunansu bai shiga cikin wannan ka'imar ba kuma la'alla ba abin da yake kawai yana zaune jira yake kawai sai lokacin ya zo dab yana daga yaje ana kadika wata talata har ya rika ji a cikin shi kamar sa'a gare shi bai ma wahala ba kawai yana zuwa shak aka tada ikama kawai aka talla Allah kiyaye ya daga cikin rubi na shedan sai rika zayyana wa mutum ayyuka na banza aikin da bai kamata a ce ba ka ka bashi muhimmanci sai kaga ana yake dora ka da haka fal yahudu wan nasara tab'un lana fid dunya haythu inna yawm al qiyamati yatba'uhu as-sabt yawm al-jum'a yatba'uhu as-sabt wal ahad yanda ranar asabar da ranar lahadi suke bin ranar juma'a to haka su ma waɗannan mutanen suna mabiya ne a gare mu kenan mu mu ne a gaba duk da cewa mu muka zo a ƙarshe wanda Allah ya ce nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawm al-qiyamah mu ne ƙarshe a duniya amma kuma a farko gobe kiyama wannan me yake maka nuni muhimmanci da falala na addinin musulunci da haka addinin musulunci iya da falala falalar da ba ta da musaltuwa kasancewar kun zo a ƙarshe amma kuma ku ne a farko gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa Allah ya datar da su ranar asabar wasu an datar da su ranar ranar lahadi mu kuma Allah ya datar da mu ranar juma'a da haka wannan duka abin yi wa Allah subhanahu wataala godiya da kuma falala ce ta addinin Allah akan mu مالتي وفيه تعليقا يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفيه أتكينشكما أنا من أكيني سيو البخاري أتكين بابي وانديكي مغانا أكن الدين يسر الدين سوئي قريش أتكين كتاب الإيمان ونشين كتاب الهرقو أتكين أبن ديشاهي هرقو للتاهي لإمام البخاري ثم مالتي أنا تعليقا أكون معلقات لإمام البخاري sai ka dace wannan hadisi ne wanda ya zo a cikin bukhari mu'allaqan shi kuma hadisi mu'allaq iya daga cikin asnaf ko kuma kaso na hadisi wanda yake da'ifi me yake ni da hadisi mu'allaq shine hadisin da aka goge rawi ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin a farkon sanadin ko a goge ɗaya ko kuma a goge ma isnadin gabaki ɗaya wa qad yuhzafu al-isnad bi akmalihi ana iya goge isnadin gaba ɗaya wani sai ke cewa hadisin da yake mu'allaq to shi kuma hadisi ne wanda yake kala biyu ne kala na farko mu'allaqun majzumun bihi hadisi ne mu'allaq an shahe waɗanda sanadin gaba ɗaya amma majzumun bihi daga maganar da aka yi an tabbatar da cewa abin daga manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to wannan sune zaka samu a cikin sahih bukhari su kuma hukuncin su hukuncin ingantattun hadisi ne yace wa huwa ma kana bi sighatil jazmi kamar a ce qala ko a ce zakara ko a ce rawa wanda sai daga cikin siyag na aljazmu tabbatarwa kala ya ce kenan an tabbatar da waye hadi zakara ya ambata an san waye ambata sannan kuma rawa ya rawaito an san waye rawaito wannan shine kaso na farko waɗannan da suka zo a cikin da sahih bukhari kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya takaice mu'allaqat na Imam al-Bukhari wa zakara asanidaha sai dai ambata wa kowane hadisi mu'allaq a cikin Bukhari sai dai ambaci sanadin shi tun daga farko har ƙarshe sai dai littafi su kutum da guda mai zaman kanshi ya kira shi da suna taghliqu ta'liq an rihe wannan allaka wanda bukhari ne an rihe shi me yasa saboda kowane hadisi an jingina shi da sanadin shi sannan mu'allaqat na imam bukhari duka sun zo akan siga na aljazmu da aka hadisin da suke ingantattu ne kin iya cikin kaso na farko daga cikin karkasuwar mu'allaq akwai mu'allaq wanda yake ghaira majzumun bihi wanda daga karanto maganan babu wani tabbatar daga wanda ya maganar wanda za a rahoto shi da siga ta tamrid kama ce kila an ce wace kila ko kuma a ce zukira an ambata waye ambata mabniyun lil majhul ko kuma a ce waruwiya an rawaito waye rawaito mabniyun lil majhul amma in ka in kaga an ce kala zakara rawa to an san suwaye suka zo da shi eh amma daga an ce zukira an ambata waye ambata kila an ce waye ce ruya an rawaito waye rawaito kaga wannan siga ce ta at-tamrid da haka kenan mu'allaqat na Imam al-Bukhari hadisai ne ingantattu shi ne malai ce wa fihi ta'liqan an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala kan qalan tazo kuma ka hadisin da yake mu'allaq manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ahabbu ad-din ila Allah al-hanafiyyah as-samaha mafi soyuwan addini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine al-hanafiyya ko al-hanifiyya idan ka ce alhanifiya tsantsar addinin da shirka ba ta garwayo da shi ba yawa as-samaha wadda ta kasance a kan sunna as-samaha ya'ani wifqa sunna abin da ya dace da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alhali karantar manzo kuma an san abin da yake ni sauki ne babu tsanani a cikin shi to shine annabi manzo yake cewa ahabbu dini ila Allah mafi soyuwan addini a wajen Allah alhanifiyya tasamaha shine musuluncin da shirka bai garwayo mushi ba sannan as-samaha wanda yake sassauka a san a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ibn al-qayyim Allah ya rahama gare shi yake cewa a ƙarƙashin wannan gaba ta alhanifiyya as-samaha يقول ابن القيم جمع الله عز وجل في هذه الشريعة بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية في التوحيد أبنغرن ديشا هي التوحيد أنهد أبوه قدابيو شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبوه قدابيو أبو نفركو الحنيفية ne alhanifiya shine abin da yake kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai a cikin bauta da haka zaka ji ana ta gwagwarmayar kar ai shirka saboda addinin Allah dole ne a yi shi don Allah kaɗai daga an garwaye Allah da wani to Allah ya hutu ya bar wannan aikin ana agna shuraka an shirk Allah ce ni ne mafi wadatuwan abakan tarayya game da wani ya samu kishiya duk wanda ya samu kishiya a cikin wani aiki Allah ce na barka da kai da aikinka da aka ga wannan shine Allah alhanifiyya samaha fil amal sannan wajen aiki abu ne wanda yake iya da sauki wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin babu kumci babu takura a ciki sannan kuma hatta da adilla ko kuma dalili na shari'a zaka ga ya danganta da dan adam din da irin yanayin kuma da yake ciki sai ga wani an bashi sassabcin yana iya yin kaza wani an bashi sassabcin kaza saboda me saboda ubangiji subhanahu wata'ala baya nufin takurawa bayi sauki ne shine alhanifiyya abinda yake akan asalin aqida na tauhidi a karkacewa hanya ta shirka a tsaya kyam akan abin da yake tsayanta Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka fal hanifiyya fil asli hiya millata ibrahim al khalil Allah ke cewa thumma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen Allah ce mun yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan ka bi tafarki na annabi Ibrahim hanifan wanda ya karkacewa duk abin da yake shirka ne ya bar shi ya tsaya totar akan abin da yake aqida ce Allah ce wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim baya daga cikin mushrikai sannan kalma ta alhanifiyya abinda ake nihi da ita shine almailu an jami'i turuq ad-dalali ila at-tariq alladhi yurdihi Allah azza wa jalla shine mutun ya kauce wa duk wani hayaniya da duk wani tarkacen wata hanya ka tsaya kyam akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake cewa alhanifiyya da haka wajibi ne mutum ya tsaya ya buɗe idan shi da kyau ya tabbatar da cewa addinin da yake irin addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alhanifiya babu zancen shirka tsayar da abin da yake aqida ce tabbatar da tauhidi sannan kuma tabbatar da abin da ke shari'a ce as-samaha ai as-sahala abin ne mai sauki manzala sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake bada labarin cewa daga cikin manhohin aiko shi wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim zai sauƙaƙe musu duk wani abin da yake wahala ne da wani hukumin da yake kan al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam da yazo an bashi abubuwa an bashi dama da yawa wanda ba a ba wannan damar ga al'ummomin da suka gabace shi sallallahu alaihi wasallama da haka iya daga cikin suwar huskokin cewa wannan al'umma an sauƙaƙe mata abubuwa daban-daban a wani bayani da ya zo a cikin littafin mazahiru taisir wa raf'il haraji fi shari'atul islamiyya yani huskoki na ba da sauƙi a cikin addini sannan kuma da ɗage wani abin da yake kumci a cikin shari'ar Allah suke cewa ya zo a cikin ɗaya daga cikin littafin yahudawa cewa iza naɓaha sauru rajulan iza naɓaha sauru rajulan aw imra'atan famatan a ce wani iya da sa kana da sa sai ya tunguji wani ko ya tunguji wacce a dalilin tunkuzon da su shi da yi har ya kai zuwa ga mutumin nan ya bar duniya yurjamu saur a shari'arsu wannan sa'in za a jehe shi har yab har yab har aka shi duwatsu za a ɗauko kawai da akwai tsama mashi har ya bar duniya wani shi ne shari'a da aka musu sannan wala yuqalu la'amuhu naman kuma ba za a ci ba wa amma sahibu saur fa yakunu bari'an shi ko wanda shi yake mallaki da wannan san shikenan ya zama ya kubuta amma da ya rasa san shi wani bangare ɗaya ko bangare na biyu na irin shari'a da aka musu akan wannan matsalar walakin in kana sauran naqahan idan zaman to dama sa ne makwadaci kuma mai shi ya san mafaɗaci ne ya yi sakaci game da al'amarin shi ya ƙi ƙulle shi sai zo tunguji wani ko wata ya kashe shi fasauru yurjam wannan san za a jehe shi har ya mutu wa sahibuhu aidan yuqtal shi ma ma'abucin san kashe shi da ai amma kaga waɗannan abubuwa ko kuma a ce a in najasa ta tsaba mutum sai ka kankare wajen sai ka kankare fatar har ya zamanto wannan fatar ta sama ta sabka shine tsarkakan ka game da abin da yake da wannan najasa duka wannan an yi su a shari'o'in da suka gabace mu amma mu ayyuka a sauƙaƙe amma da shi za ka ga mutane suna tawa su har manzon Allah ya zo wucewa kan kabarin wani yake cewa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl manzon Allah ce ɗaya daga cikin su baya tsarkaka game da bawali baya tsaya abin ya zamanto ya kare ba wani tsarkin kirki ko kuma ya zamanto mutum ne balagaggen mutum yana bawali a sama hanya haka kawai wasu ne gani kasamta kawai to waɗanda daga iya daga cikin abin da kaga sauƙi ne aka mana kawai ruwa za ka sa an ƙare daga ka wanke da ruwa shi kenan magana ta daga ta ƙare amma a shayar ruwa da saka wace mu abin haka bai yake to da addinin musulunci a samaha abu ne wanda yake sauƙi gare shi iya da sauƙi ƙwarai da gaske da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi Aisha radiyallahu anha take cewa ma khuyyira Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina amrayn illa akhadha bi aysarihima ba a taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zabi akan wasu abubuwa guda biyu ba manzala sai ya zabi abin da yake sauki malam yakun isman matakar wannan abun ba wani aiki bane wanda yake na zunubi da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora wannan al'umma akan abin da yake sassauka duk inda kaga tsanani ya shigo to ba shari'a bace ba an kama wani abu ne daban eh ko ko mutum a karanta wani abin da yake shari'a ce ya ce ai wannan abu kumci ne to shi kuma son zuciya ne ubangijin da ya halicce ka shi ya hika sanin kanka da kanka ya san bawa na wane zai iya aikata kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ce abu kaza da shi ne abin da zaka bauta mun da shi ko ba kare ba sai aka ce kuma fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum Allah ce ku ji tsoron Allah gurgudan iya yanda za ku iya ya salam kaga wannan wani abu ne an barka da kai da kanka idan ka ji tsoron Allah misali a ce kashi kashi 50 a cikin 100 kai alhali kana iya yin kashi sattin a cikin ɗari ka cuci kanka kuma ubangijin da shine allahul guyu alimun bi zati sudur ya sani kai abin da ya kamata ko kuma ka tawaye abin baka yanda ya kamata ba sai ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u ku saurari abin da ke doka ta ce wa ati'u ku yi da'a abin da nace ku yi ku yi abin da nace ku bari ku bari kuma Allah san zaka iya ko ba zaka iya ba kana iya bari ka aikata ko kuma a kawai bugan gaban kanka kai saboda son zuciya ka aikata Allah ya sani na karkar rudu da cewa ai an ce kaza har ka ga kamar wani abu ne kayan burgiya ko kuma wani so yake a bautan Allah ma da yake mutane samu samu gamsuwa ku samu gamsuwa da shi bakin iya fa abin da zai iya ne fa alhali ubangiji shine alimun bi zati sudur kuma shine zai baka lada eh mutane ɗan kallo ne ba abin da za su iya maka to wannan shine abin da yazo a cikin wannan hadisi sai malik ya cewa an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu qala alaykum bis sabili was sunnah فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبي ابن كعب ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisabil yace ina horonku ina jan hankalinku akan as-sabil me as-sabil din nan shine musulunci tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama was sunnah da abin da ke karantarwar manzan Allah hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to duk abin da za ka yi magana ne aiki ne ƙudurin zuci ne kana bibiyar miye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata za ka aikata wannan shine bautan Allah ba kar ka taba ruduwa da cewa ba a yi ai a wurin mu ba a yi ko ba a yi in manzan Allah yayi aika mu an kare idan manzan Allah yayi magana ta rige ta kare dan wane ko wane ko wane ba su yi ba wannan ba a bakin kowa suke ba ka yi ƙoƙari ka tsaya tsayin daka in dai abu ya tabbata addini ne to ko da za a daka ka a sirmi a daka ka amma ka aikata shi saboda nan ne za ka samu tsira sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ba zai bar wannan sa'ayin naka ba inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ba zai taba tuzartar da kai ba manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya fara da'awa an samu da yawa an azabtar da su an wahaltar da su an gajiyar da su amma ba su ba su ji wannan gajiyar ba ba su nuna kasa ba suka tsaya tsayin daka a lokacin addinin ka ce ka musulunta tashin hankali ba na wasa ba ka duba irin su sumayya irin su ammar ibn yasir yadda aka rika azabtar da su mushrikai za su ɗauke su kai su cikin sahara a musu a bankare su a rika ɗaukar manyan duwatsu ana ɗora saman kirjin su so ake sai sun bar musulunci sun koma addinin bautan gumaka amma ba su bari ba ita sumayya wajen kashe ta mashi suka ɗauka suka taka mata a farjinta har ta bar duniya haka suka sai amma ba su yi asara ba saboda wancan ya ƙare magana ta riga ta ƙare jin daɗi ne jannati adinin ne ya dukulu na ha sun ma shige ta sun ƙare da izinin Allah da haka duk abin da za ka samu na abin da ya shahi rayuwa ka tsaya tsayin daka addinin kai zamanto shi ne gaba ka yi wasa da komi kar ka yi wasa da addini alaikum bisabili was sunnah ya ce ina horon ku akan ku yi riko da musulunci da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda kaga as-sabil inda aka sani safarki da da tace an samu wasu sun zo sun kirkiri bid'o'i daga to dole aka ce musulunci sai an ce kuma sunna musulunci kake wani irin musulunci ba irin nawa ne ba ba irin nawa ne ba irin na manzon Allah nake yi ahlus sunna kina wannan shi abin da ke wajibi akan mutum shine ta alaikum bis sunnati bis sabil was sunna yace fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin ku sani babu wani mutum daya wanda zai kasance akan wannan tafarkin na musulunci da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin zakarar rahmana ya ambaci ubangiji ko ambata mashi ubangiji fa fadat aynahu idan shi ya zubar da hawaye min khashyatillahi a dalilin tsoron Allah fatamassahu an-nar wuta ba yanda za a yi ta taba shi mazalla ya faɗi haka cewa duk idan da ta yi kuka dan Allah to wannan idan Allah ya haramta wuta ta taɓa wannan idan wannan ambatan abin da yake juzo ne wa yuradu bihi kull idan ka ta idaninka ana yin gangan jikinka ga baki daya saboda gangan jikinka da idaninka juz'un la yatajazza wani abu ne wanda bai rabuwa ai tare suke fatamassahu an-nar zaman ta wuta ta taɓa ka wannan ba zai yi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin mutane guda bakwai waɗanda Allah zai sanya su ƙarƙashin inuwa al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwa ubangiji yace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya tsaya ya tsai ya dubi girman Allah ya dubi wasu halittu na Allah ya hararo girman ubangiji wannan abin yayi wa'ayi zuwa ga idane suka zubar hawaye dan Allah to wannan mutumin iya ɗaya daga cikin wanda za a karrama su a ni'imta su a darajta su da ɗaukar su a sa su ƙarƙashin inuwa al'arshi a ranar da la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim haka mutum ya rika ya rika ma kai shi irin wannan raskwana sai ka tambaye kanka ka ba kanka amsa daraja ce da kima duk mutumin da idane suka zubar da hawaye dan Allah to wannan mutumin wuta ba za ta taba shi ba walaysa من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبثة ورقها yake cewa sannan banda wannan babu wani bawa wanda zai kasance a kan addinin musulunci da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ambatan Allah idan aka ambaci Allah sai ya ji cewa jikin shi yana rawa zuciyar shi ta kada a dalilin wannan fatar shi ta shiga cikin wani yanayi ta tamuke min makhafatin Allah saboda tsoron Allah min makhafatin Allah saboda tsoron Allah wannan yake cewa illa kana mithluhu ka masali shajaratin yabisa warquha misalin shi kamar misalin wata itaciya ce wanda ita wanda ganyenta ya bushe yace fa baina hiya kazalika wannan itaciyar da ganyen da suka bushe ga baki daya tana cikin wannan yanayin fa baina hiya kazalika iz asabatha ar-rihu sai ga iska ta zo ta kada yace fa tafatahat anha warquha sai zamanto ganyen itacen sun rika mi fatahatatat sai zamanto ganyen itacen ya zamanto yana zuba kaga duk lokacin da ganyen icce ya bushe karas sai kuma iska ta kada ya abin da kasancewa ka duba lokacin farkon shigan sanyi irin wani iskan da ake duk mutumin da yake da icce a gida ya ake shan shara kaga za ka ga yana ta zuba to wannan bawan da ya tuna girman Allah idanu suka zubar da hawaye fatar shi ta zama ta shiga cikin wani yanayi to misali shi kamar misali itaciyar da ganyenta ya bushe ne kamas kuma iska ta zo ta ta kada wannan kada da iskan yayi sai ganyen itacen me zai zuba zai ko to shi ma wannan bawan haka zunuban shi za su rika zuba Allah zai kankare mishi zunuban shi gabaki daya yace kamata hatu an hadhihi shajara waraquha kamar yadda wannan itaciyar ganyenta ya rika zuba haka shi ma wannan bawan zunuban shi za su rika zuba amma duka anan mu duba mu ga me yake cewa yake cewa idan mutum yayi haka min makhafatillahi min makhafatillahi can kuma ya ce min hashiyatin lahi me ke maka nuni don Allah kuma idan kai Allah ya sani dan shi kai ko ba dan shi kai ba kuma shi yake ɗan zunuban nan da haka kaga ɗan adam bakka da wata mahuta wajibinka ne ka tsaya ka kulle zuciyarka da ubangiji zaman to za ka yi ne dan Allah saboda Allah ke ba da lada kuma Allah ya san miye zuciyarka take tare da shi dan shi kai ya sani ba dan shi kai ba ya sani to wannan kaga duk iya daga cikin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'umma duk da cewa lafazi ne wanda magana ta Ubay ibn Ka'ab amma ta zo a cikin hadisai daban-daban cewa masu imani dama idan aka ambaci Allah zuwa san suna samun raurawa za su rika jin tsoron Allah wannan abin ya kai zuwa ga zubar da hawaye bayanin da malami a nan ƙarƙashin wannan hadisi kahin mu kai zuwa ga bayani na gaba maganar cewa sabil tafarki yace alaikum bis sabili was sunna kalma ta sabil ubangiji subhanahu wataala ya ambace ta a cikin suratul ankabut Allah ce wallazina jahadu fina yace lanahdiyannahum subulana anan ya kace subul jam'u sabil jam'i hanyoyi ashe addinin musulunci hanyoyin daban-daban sannan kuma ga can dalilin da yake magana akan cewa siratullahi hanya ce ta Allah daya daya sabilullah hanya ta Allah ce guda daya to waccar aya wancan dalilin da wannan dalilin ba sa cin karo da juna shi wancan yana magana akan musulunci ne dungurungum ita kuma wannan aya ta ankabu tana magana ne akan ni akan karantarwar addini da rassan da su ne hanyoyi na addini kamar yaya tafarki na abin da ya shafi sallah sabilullahi ne tafarkin zakka sabilullahi ne sadar da zumunta sabilullahi ne ayyukan da bukatanka za su aikata sabilullahi ne aikin hajji da za ka yi sabilullahi ne wallazi na jahadu fina allati lanahdiyannahum subulana a ce wani hanyoyi ake ne hanyoyin sallah da azumi da zakka da qiyamul layl da yin aiki da kaza duk wani abin da ke aikin alheri ne Allah sai ya shiryar da kai zuwa ga wannan manzala sallallahu alaihi yake cewa ainani la tamassahuma nar kalan idanu guda biyu har abada wuta mata taba su yace ainun bakat min khashyatillah idaniyar da ta yi kuka don tsoron Allah abdullahi ibn abbas yake ba labarin manzala yana kuka har hawaye yana jika gemun shi cikin shi yana wani kuka irin na yana wani ƙara irin na kuka kai ka ce tukunya ce aka dora saman tukunya aka dora saman wuta ta tafasa ruwan yanda yake wannan rugugugugukin nan haka zaka ji cikin yana saboda tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ainun batat tahrisu fi sabilillah da idan da ta kwana tana gadi dan Allah wani aikin Allah ne aka dora ku ku tsaya tsayin daka kuka tsaya idanunku ta kwana ba sai barci ba sakamakon da Allah zai muku shine wutar jahannama ba za ta taba ku ba dan haka ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan tafarki na ne Allah ce daidaitacce fattabi'uhu ku bi shi kar ku bi wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyin suke gehe sai su raba ku da hanyar Allah me subul inna sune hanyoyin bid'o'i an shigo cikin musulunci amma kuma an shigo da tarkace Allah kiyaye Allah kare mu shi yasa kowa ya tsarkake aikin shi yi dan Allah yi a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura mutum na'am ina ga wannan asar in kenan zamu tsaya akan shi insha Allah ta'ala sai zaman to tashin karatu mu a sati mai zawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله